ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في gaba da karatun littafi a tajirin sariyar da hadithin jami'ar sahih littafin da babban malamin sheikh ahmad bin abdullatif al-zabidi ya rubuta wanda ya shejira tana da shekara 813 ya rasu 893 Allah subhanahu wa ta'ala ya mushi jin kai da rama Allah subhanahu wa ta'ala ya albarkaci abin da za mu karanta za mu tashi hadithi na 343 wanda yake karkashin tarjama babe babu salatu ba da alfajar a ta tarfafi a shamsu babe wanda yake karantar da mu a salatu ba da alfajar hukuncin yin sallah bayan hudawa alfajir a ta tarfafi a shamsu har sai rana lokacin da rana ta ɗaukaka عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب daga Abdullahi ibn Abbas Allah ƙara yarda a gare shi yace shahidi indi rijalun maradiyun waɗansu mazaje sun ba da shaida a gare ni waɗanda suke yardadduna mana waɗanda la shakka fi sirqihim wa dinihim wanda banne da wani ɗar a cikin gaskiyarsu da kuma addininsu su ne sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hafiz Allah kan shi da rama a cikin fasu ya ce lam yaqala na tasmiyatu rijal al mardiyin an batan su bai auku ba a gare ni duk da irin su makarisi cikin umda ɗaya daga ci wanda suka yi sharhi na umda ya ambata waɗansu daga ciki amma malamai suka ce babu kenan tabbas akan wannan wa ardahum indi umar yace mafiya zaman tawa yardaddun su abu na sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lalle manzala sallallahu naha yayi hani an salatu ba'da subhi akan yin nafila wadda take mara sababi bayan asuba hatta tulu ashams har sai lokacin da rana hatta tushir ashams har sai lokacin da rana ta haskaka kenan ta huce daga matakin dullawa tana sha shine tushirika ta zaman to ta haskaka shine dungowar ta da kamar minti 12 15 haka kenan shine ya halitta tun daga nan mutum salatu duha har zuwa kenan lokacin da zaka zo tsakiya kenan daga inda rana ta fara dungowa da minti 15 to inda ta kai minti 15 shine tushirika kenan ta fara haskaka ta wuce idurun wanda lokacin da ta fara dullawa shi haramcin shi yana da ƙarfi mutum ya nafila hatta ta shirka shams har sai rana ta zama to ta haskaka wa ba da la'asar hatta ta guruba haramun ne sallah bayan la'asar hatta ta guruba har sai rana ta fada wanda kuma hadisi ruwa ta musul manzo sara sai ce sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib kaga qabla al-maghrib ba da gurubi shams kenan kafin magarba amma bayan rana ta hwada wani hadisi abin da yake nuna mana bai halitta mutum ya nafila in dai ba mai sababi ba kamar yadda imam shafi allah ya shi da rama akan hakan ya sani in mai sababi ce ya halitta bayan la'asar kai bayan sallar la'asar ka shigo masallaci za ka yi karatun qur'ani ko wani abu ya halitta saboda me ya jayo kai sababin yin ta shigowa ka masallaci ko kuma misali aka samu kusufi na shams me ya jayo ya kawo kusufi shams shine jayo yin wannan sau da aka kenan hatta ta ruba wannan hadisi yana mana nuni akan wannan ibnu laqib al-ayd Allah ya ce da rama ce wannan hadisin malamai wanda suke fuqaha sun yi aiki da shi duk da an samu waɗansu irin zahiriya da sauransu sun khalafa musu a wannan bangaren amma magana wacce take ta daidai matkar dai nafila ba ma abuciyar sababi ba ce to bai halitta mutum ya zamanto kenan ya yi wannan bai halitta mutum ya zamanto ya yi wannan imam malik allah cikin shi da rama ce tarihin na wasu junan fara'i duk wata nafila ta haramta in dai ba kenan na filfili ba sai kuma abin da imam ahmad ya togace na kenan raka'atai tawaf raka'o'i biyu na tawafi waɗansu kuma suna ga ibaha mutlaqan wasu daga magabata me dalilin su suka ce hadisan da suke hani hadisai ne waɗanda suke mansukai suka ce hadisai ne waɗanda suke shafafku suka ce saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man adaraka man adaraka rak'atan qabla an taghruba shams faqad adaraka al-asra wanda ya riske raka'a daya daga al-asr kan rana ta fada sai suka ce to hadisan da suke nuni a haramcin yin sallah bayan la'asar da kuma bayan asubahi mansukai ne akan wannan amma malamai suka ce a hadisai ne wanda suke muhkamai ba shahuhu ba ne suna hani akan yi sannan kuma lokacin da aka yi asuba bai halitta mutum yi lokacin da aka yi la'asar bai halitta mutum ya yi sai dai kuma lokacin da rana za ta dullo da lokacin da za ta fada shi kuma lokacin ya yi tsanancin haramci suka ce wannan lokacin shi ko masallaci ka shiga kenan sai dai ka yi tsaye a cikin masallaci din har ya zama to kenan lokacin ya zama ya huce har ya zama lokacin kenan ya huce kenan malamai suka ce a cewa wannan mansukai ne ba mansukai ba ne sai dai za a ɗora hannun a bisa nafila wadda take ba mai sababi ba amma dukkanin nafilar da take da sababi kenan za a iya kaga an haɗa tsakakanin dalilan guda biyu sau da haka in ka shigo masallaci ba da al'asari dukulul masjid wanda ya jaza maka kenan yin wannan an ibn umar radiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam taharru bi salatikum tulu'a shamsi wa ghurubaha daga abdullah ibn umar Allah qari ra'a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la taharru bi salatikum kar ku dinga kintazo da sallar ku ku dinga kirdadan tulu'a shamsi hudawar rana ya zama ba za ka yi nafila ba sai rana ta zo hudawa wala guruba kar ku dinga kirdado lokacin fadawar rana wa qala ibn umar qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala'a hajib ash-shams idan gudan rana ya zama to ya hudu fa akhiru salata ta tartafi ku jinkirtar da rana har sai rana ku jinkirtar da nafila har sai an samu daukakuwar rana wa idza ghaba hajib ash-shams fa akhiru salata ta tartafi haka kuma lokacin da ya zama to ya fake shi ma ku jinkirta har sai lokacin da ta ɓuye duka gabaki daya in rana ta zo haɗawa ta ba da ja za ta haɗa to a lokacin haramun ne ƙasa mutum ya na fila ko da kenan tahiyatul masjid ana bin da yaka jinkirta ke wannan hadisi yana fassara abin da ya gabata na cewa ba karhanta yin sallah bayan waɗannan lokuta ba sai dai ga wanda zai zamanto ya kirda dubu dawar rana da kuma faɗawar rana amma wancan yana nuna kenan yi a wannan lokutan in dai ba mai sababi ba ce makaruni wannan kuma yana nuna yi a wannan lokuta akwai tsananin haramci mutum ya yi in rana ta zo hada ko kuma rana ta zo kenan hudawa saboda kenan akwai mutanen da suke masu bautar rana suna kirdadin sai rana ta zo hada lokacin sai su zo su yi ibadarsu sai ta zo dillawa sai ta zo sai su yi ibadarsu da ya manzo Allah san sai hana ma kan tashabbuhi da to kaga a tashabbuhu bil kufar haramun ne saboda haka sai zaman to lokacin hada wata da huda wata akwai matsalancin haramci sama da lokacin da ba wannan lokacin ba hajibu shams kenan shine sasanni wanda yake na rana ya kace fasiru salata kujin kirta sallah musamman ma sallar da battar sababi har sai rana ta ɗaukaka haka kuma in ta zo fadawa shi ma dukkanin sallah wadda ba mai digi ba to mutum ya tsaye da yinta imam al-bukhari Allah ƙara yarda gare shi a bada'ul khalq ya ƙara fa inna tatlu'u baina qarnay shaytan ya zo da ruwaya daga hanya ta abada cewa fa inna tatlu'u baina qarnay shaytan in ta zo dillawa tana dillawa tsakanin kawannin shaytan guda biyu ruwaya ta muslim daga amr ibn abasa ya ce hina idin yasjudu lahal kufar wannan lokacin kuma zaka ga kafirai da sai su dinga yi masa sujada kenan wannan ya nuna haramun ne mutum ya salla a wannan lokaci imam shafi'i Allah ya kanshi da rahama yayi tokaciya da waɗanda suka wafaka mishi banda ranar juma'a saboda kaga ranar juma'a mustahabi ne tabakirin masallaci sannan manzala ta sai ya kwadaitar da mutum ya tara fila har zuwa lokacin kenan hutawar lima kaga ya kace in ka je masallaci sai ka sallaci abinda aka kaddara maka har zuwa lokacin da karshen nafilarka kenan zawwar liman a lokacin kuma sai ka tsira to kaga liman yakan zawwa mi lokacin da yake lokacin zawali lokacin da ya haramta a yi nafila mafiya lokacin zai zo sha biyu da rabi sha biyu da wani abu kaga zai zo fara hutu ba to ban da ranar juma'a kenan shi ba wannan ya halitta mutum ya koda tsakiyar rana ce amma in ba ranar juma'a ba sai ne kuma ƙa'idodin zahira shi ma yana da ثلاث ساعات النهار كل ساعة نصلي فيهن وأن قبر فيهن موتانا لو كنت أكو من ظالة صلى الله عليه وسلم يا هرم تامن إن نافلة لو كسن درانا تهار جنگو واسيتا توقتا لو كسن درانا تزو تكيا سيتا كركتا لو كسن درانا تزو هادا وحر سيا زمن توتا هادا أما كسي بندا ران الجمعة كينا شي wannan ko da wannan lokaci kana iya nafilar ka ko da ko ba mabucin sababi ba ce kaga ai mabucin sababi kamar a tahiyatul masjid misali kamar salatul kusur misali kaga waɗannan duk suna da sababin da ya jayo ka kusufi sababin da ya jayo ka shiga masallaci to amma ran juma'a ce kana cikin masallaci kaga ai tani kai tahiyatul masjid kin ka ko to ya halitta ka tashi kai tana filfilin da basu da sababi kai tana filfilin da basu da sababi har zuwa lokacin da liman zai zo lokacin ne zaka tsira hadithu abi hurairah radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam an bi adaini manzala sallallahu ya hare akan nau'in cinikayya guda biyu wani cinikayya ne mun wuce da su a baya wanne ne cinikayya guda biyu mula masa da muna baza ko walibin satsaini ya hana nau'in sa tufafi guda biyu wani nau'in sa tufafi a nau'in sawa ba nau'in tufafi ba nau'in sa tufafi yauwa kenan istimalin samma da kuma mi alhitiba kenan kurman yahe da kuma samar kwatai wanda mutum zai sa sani sai hada kawawun shi haka kenan ya tseda kagan mutum ya sa zane duk da ba wando bake da kwai a ciki tsiraicin shi yana iya bayyana kurman yahe kaga mutum ya lallufa duk ga baki ɗayan shi shi ma kaga zai zama ba zai iya samun damar hudu hannu ba shi yasa an asalla ne ma kaga babu damar mutum ya yi ya hudu hannun shi in kuma a lulluɓa ne ma an ka lulluɓa kaga zai iya yiwa mutum ya samu cutuwa kuma takaddama heci ya gabata wa zada fi hadhihi ruwaya a wannan ruwaya sai ya kara wa an salataini ya hana sallah lokuta biyu na an salati ba da alfajar ya hana mai sallah na fila wadda ba ta da sababi bayan mun sallaci asuba hatta ta tsoro a shams sai rana ta dullo wa ba da la'asar ya hana mai sallan na fila wadda ba ta da sababi bayan mun sallaci da asar hatta ta garo ba shams har sai lokacin da rana ta zama so kenan ta fada wannan hadisin yana mana hani akan lokuta guda biyu wanda duk an haɗu a kai cewa bai halitta mutum ya zama so ya yi sallah lokacin dungowar rana da lokacin fadawar rana sannan kuma wannan hani hani ne wanda yake mai zarcewa bayan dungowar ranar ma har sai lokacin da tartafi'a ta zama so ta ɗaukaka sannan hani ne wanda ƙaunar guruf shi ma lokacin da ta ɗauki sha har sai ta ɓace duka gabaki da babin la ta taharrar sala kabla gurubi shams wannan babu yana karantar da mu la ta taharrar sala ba kirdadan sallah kabla gurubi shams kafin fadawar rana an muawiya radiyallahu anhu qala innakum la tusalluna salatan laqad sahibna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fama ra'aynahu yusalliha wala adnaha anha ya'ni rak'atayn ba'da al-asr daga muawiyah bin abi sufyan shine muawiyatu khalil mu'minina wanda za mu ga dangane da sayi na mu'awiyar radiyallahu ta'ala anhu malaman da suke rubutu akan abin da ya shafi aqida ta ahlus sunna wal jama'a za mu ga suna ambata sayi na mu'awiyar radiyallahu ta'ala anhu yanda ya zamanto shi'a da waɗansu daga firqu dhalla suna zamantowa kenan suna fitar da shi daga suna kenan fitar da shi wasu su ma daga cikin musulunci to wannan yasa ahlus sunna dan su nuna matsayin shi da kuma darajar shi da kuma cewa yana daga na gaba gaba wani mabuɗi ne wanda wanda zai taba mutunci shi to zaka ga cewa ya fada mutuncin ragowar sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda sayyidina Muawiya dan uwan ummu Habiba ne shine Abubakar bin Abi Dawud ya ce wa yace kenan da kuma Muawiyatu kenan wanda yake khalil mu'minina wa ammuna Muawiyatu kenan da kuma amminmu wanda yake ko kuma khalil mu'minina wanda yake khal na mu'minai shine sayyidina muawiya dan uwan kenan ummu habiba matar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ƙara yarda ga wannan sahabi yace innakum la tusalluna salatan wanda yana daga masu rubuta ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wahayi yace innakum la tusalluna salatan tabbas ku inna la tusalluna salatan kuna sallatar wata sallah laƙar sahibina rasulun ma salasala haƙiƙa mun lazumci manzo Allah salasala ba ma ra'ayina hu yusalliha ban ga Allah salasa yana yin ta ba wala qarinaha anha ko ma kiyayi hani akan ta yani rak'atayn ba da asar me yake nufi rak'o'i guda biyu bayan sallar la'asar anan gura hadisin sayyidina muawiya radiyallahu ta'ala anhu kenan yana korewa yin nafilfili guda biyu bayan sallan la'asar kamar yadda wancan hadisin ma mu yake nunawa kaga annabi sallallahu alaihi yayi hani an salati badal asar yin nafila bayan sallan la'asar to anan sai yace da qad sahibna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam innakum la tusalluna salata lalle kuna sallatar wata salla kaga nan sai tabbatar da cewa wasu daga sahabbai ya ga suna sallatar salla bayan la'asar fa ma ra'aynahu yusalliha ban taba buga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallatar malamai suka ce ruwaya da take tabbatarwa kenan ma'abuciyar sababi ce take tabbatarwa wanda kuma take korewa kamar nan kenan yana korewa mai wadda batar sababi kenan tabbatarwa cewa na ga kuna sallatarta kagabi ma'abuciyar sababi kenan tabbatar kuma da cewa manzana sassan bai ita kuma kenan mai wadda batar sababi sannan manzo sallallahu alaihi wasallam idan ya fara abu to yakan dawoma a kan shi wani lokaci ma ake salalisalam ya shagaltu da sallata kafin la'asar sai bayan sallar la'asar a nan salatar sai rama ta to amma an musalma ta tambaye shi ya rasu lalla mu ma sun kubce mana muna iya rama sai ce a'a to kaga inda manzala sassalam ya aisha ta ce in ya yi abu manzala sassai da sanya dawama kana amaluhu dima aikin shi yana dawama a kan shi to manzala sassan tun lokacin da ya rama su daga nan kuma sai ci gaba duk bayan sallan la'asar kuma sai kawo saboda ya rama ta a bayan la'asar kenan sallatar ta bayan la'asar hususiya ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ummu salma ta ce kana sallata ya rasul sai ce salloli ne guda biyu da suka kumce musu ne na rama sai ta ce a fa naqdihi ma idza fatata in sun kumce mana mu ma mu rama sai ce a'a to kaga kenan me ya fanta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Shafi Allah ya shi da rama yace karhancin wannan a wa'annan lokuta kenan banda Makka fa inna la tukra salatu fi shay'in minha idan ba a karhanta ba ko sallar tawafi ko wani wannan saboda manzo Allah sai yace ya bani abdu manaf la tamnu ahadan tafa bi hadha albayt wa salla ayyata sa'a sha'a min laylin aw nahar ya ku bani abdu manaf kar ku hana wani ya zo ya tawafi a ɗakin Allah kan ku hana wani ya zo ya sallah duk lokacin da ya ga dama sa'o'in dare ne ko sa'o'in yini to wannan duka banda kenan mi a harami shi kowane lokaci zaka je kai sallar ka rakata ya tsawafa ne ko wace ce duk zaka iya abin ka babu ma salli ba da al'asar min al-fawaid wa nahwiha wannan babu zai karanta da ma yusalli ba'da al-asr irin abin da mutum zai iya sallata bayan al-asr min al-fawaid daga abubuwan sallolin da suka kubce ma baka yi su ba wani hawiya da makamantan wannan ana aisha radiyallahu anha qalat wallazi dhahaba bihi tace na rantse da ubangijin da ya tafi da manzala sansan ma taraka wa ma hatta laqiya ma manzala sansan bai taba barin sallata waɗannan salloli rakoni ba har ya game da Allah wa ma laqiya Allah ta'ala manzala sansan bai zamo ya haɗu da ubangi ba hatta taqula an salati har sai da cikin shi ya nauyi daga sallatar salloli na nafilfil mun ji cewa manzala sallallahu kenan ya kawo matokara lokacin da cikin shi ya nauyaya ko kuma wa malaki Allah ta'ala bai haɗu da Allah ba hatta ta kula abin sala har sai lokacin da cikin sa ya nauyi daga sallah saboda manzo Allah sallallahu alaihi bai da lahiya aka hoto da shi tsakanin kahudu kahu shi tana ja haka aka kawo shi gurin sallah sallallahu alaihi wasallam bai zaman tsoba bai hoto ba sai da cikin shi ya kai yanda yayi nauyin da ba zai iya cirawa ba kenan ya hoto وكان يصلي كثيرا من صلاته قائلا da dama daga sallolin shi yakan sallata su qa'ilan a zaune yani rak'atayn ba'da al-asr kana ne rak'o'i bi ba'da al-asr wa kana bi salati yusallihima ma ji salati yakan sallata rak'o'i bi ba'da al-asr wa la yusallihima fil masjid amma ba masallaci ne ke makhafata an yus'il ala ummati kariya nauya ma al-umma manzo Allah sallallahu lokacin da suka kunce mai sai ya rama su bayan la'asar to kuma in yayi ibada yakan dawoma akan ibada su to yanzu da ya rama su ba da salatul asar tun daga nan kuma duk bayan la'asar ko da yayi kafin la'asar to kuma bayan la'asar sai yayi saboda wancan aikin wanda in ya fara aikin shi shi dawoma yake akai to yanzu in yace dinga yi a masallaci kuma su ma ragowar sahabbai ne sai su dinga yi to sai zama to kuma a gida ke to kaga wa zai ba mu labari aisha radiyallahu anha kenan wanda suke ganin lamarin shi na na gida in wani sahabi ya kore to kaga ya kore abin da ya sani a masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam bai iza kuma da ta tabbatar abin da ka gani ne annabi sallallahu alaihi wasallam wala yusallihi ma fil masjid makhafat an yusqila ala ummati saboda bil mu'minina rauf rahim wa kana yuhibbu ma yukhaffif anhu yana kauna duk abin da zai zama sallallahu alaihi wasallam ya kaffafa ma sahabban shi kenan na na aisha allah ƙara yarda a gare ta ta fahimci yadda manzalar salasalam yake lazumta waɗannan rakau'i bayan la'asar kenan wannan hani ya keɓanta lokacin hudawar rana da faɗawa ko kuma a yin da manzalar salasalam yake wannan hususiya ce ta manzalar salasalam sau da hadisi wanda firmiz ya fitar daga hadisi ibn abbas ya ce sallar da biyu salasalam raka'atai ba da asar ma ji salata ya sallaci rakoi bayan la'asar li'annahu atahu malu wata dukiya ta zo mai fashaga lahu an yarrakatai ba da zuhur sai ta shagaltar da shi daga rakoi biyu na bayan azhur fa sallahu ma ba da la'asar ma'ana kokarin ya raba ma sahabbai wannan abin to sai zaman to ya shagaltar da shi fa sallahu ma ba da la'asar thumma lam yaqul sannan kuma lam yaqul bai koma ba ga wannan kaga wannan yana nuni a musa annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga nan sai zaman to ya dawama saboda dama wani uzuri ne ya shagaltar da shi wani har radiyallahu anha qala rak'atan lam yakun rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u ma sirran wala alaniya tace akwai rako'i guda biyu manzo Allah sallallahu ko a koyo ko a hili bai zama yana barin su ba rak'atan qabla salati subhi rako'i guda biyu rak'atul fajr wanda kwadaitarwa ya zo manzala sassai ce rakatar fajar khairun min duniya wa ma fiha rakau'i guda biyu na alfajr san fi duniya da duk abin da yake cikin ta alkhairi to kuma rakau'i guda biyu na asubahi cikin jami'i su kuma sun lillinka rakatar fajar kale ka gangara basa rakatar fajar khairun min duniya wa ma fiha to kuma salatul fajr fa yanzu wannan rakatar fajar ce ta hidin duniya da abin da yake cikin duniya ta yi barcin da za ka yi ta yi abin da duk wani abin da za ka samu na duniya wanda raka'o'in guda biyu sun fi garaɓasa da za a baka to kuma sallar asuba gaba ɗaya ta kuma ya kace man sallar suba fil jama'a ko fi zulmatil lahi wanda duk yayi jam'un juma'a asuba a ce jam'i to yana da wani muhimmin alƙawari daga Allah kaga ku Allah subhanahu wata'ala ba ya saba alƙawari sai ya sa Allah ya fara taqwallaha fi zulmatil wanda ya yi su ma aka ce kamar ya kwandare yana sallah kuma sannan wani aminci ne daga munahuci duk wanda yake yin su ya dawo ma akan yin su to ya baranta daga munafici saboda haka kana salatu al munafiqin salatu insha Allah salatu sallar asuba da sallar sallar isha duk wanda ka same shi yana lazumta asuba da koshi a masallaci to ka tabbata cewa wannan mutumin lalle ya baranta daga munafici kawai musulmin kirki in dai ka samu da koshi to musulmin kirki ne saboda munafiki ne nifaqul itiqadi ba za ka ringa samun shi ba asuba ka gani saboda haka sallah ce wadda take da muhimmanci to ba ma ita ba nafilar ta ma ta sha bamban da sauran nafilki shi yasa in imani ya ratsa ce mutum bayan da za ka samu haka ka gani bayan da za ka samu haka sabai su kaɗan ma ko kabara rama ta kubce ma mutum sai an dinga jajanta mushi balantana irin sallar asuba asarar da kai amma mun kaga mutum za ka ga zai sati ma bai hudu ba sallar asuba wani ma hutowar tashi katare ne amma kuma bin mu jajanta mai amma inda za a ce an sace mushi salula shi ya kaga duk yan masallacin ana mai jaji kaiwa ne subhanallah sata haka maka amma inda za a ce kun saba da asuba baka gan shi ba ka tabbata ko shi ne lariya ne ko kuma sahu ɗaya kuke da shi sai yau bai hudu ba asuba ka ga yanzu ko hada baka ce subhanallah wani haka musiba ta same ka yanzu ka ce wani musibar nan ya aka ji da musibar nan ka ga shi da gani zai ce wace musiba kuma to ka ga ka ce sallar asuba mai yawan yanzu goma yarda wani ma suka haɗu sai ce kai wani ya kuma musibar nan ka subhanallah Allah dai saboda wannan asara haka mai girma Allah saboda to su sabai haka ne su ka ji halin sahabbai su kuma su ne aka ce mai koyi da su su ne salafin salih sun ga suna ma mutum abin da su kawo matsala samun bangaren in ga ga ce a haɗu a je a ma wani nasiha to wata matsala ce ta fara addinin shi in kai suna kaza to mushkila kaza in kai suna ma mutum ta'aziyya suna jajanta ne to irin wannan abin ne ya faru gare shi ma'ana ya samu wani tasgaro addinin shi raka ne lam yakuru sai ya dawa ma sirra wala alaniya rakawoyi guda biyu manzala sassan bai barin su wala sirrance wala bayani raka ta ni kaula salatu subhi rakawoyi guda biyu ka ayi asuba raka ta ni bayan asr da kuma rakawoyi guda biyu bayan sallar la'asar saboda haka waɗannan kenan manzala sallallahu alaihi yakan lazumta su kenan raka ta lam yakuru su ya dawo ma sirran wala alaniya raka ta ni kaula salatu subhi raka ta al-fajr wa raka ta ni bayan asr waɗannan kenan manzo Allah sarasai kan lazumta raka ta ni bada al'asar aka ce khususiya ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun lokacin da ya zama to ya rama sai lazumta kenan akan wannan shi sahabi zai ce bal fi hadith ummi salama ya dole ala law lam yakun yaf'alu ma qabla qabla al-waqt alladhi zakarat kafin wannan lokacin wanda ta ambata na ramuwa da bai amma daga ramawar shi kuma daga nan gurin har zuwa gaba sai zama kuma yana sallata amma da kafin su kubce mushi da bayan da asar bayi to amma tun da suka kubce mushi da ya rama to kuma zalar sassa in ya aiwatar da aiki yakan sanya dawoma kan aiki sai ya lazanci kuma yin wani sai kuma yake yi a gida kar ya dinga yi a masallaci sabai saboda kuɗayen su ga alkhairi su duk inda kaga zaburar su kaga kuɗayen su kaga gasar su wa fi zalika falaytanafasul mutaraddi su sabai gasarsu da suke yi kabarin shehin kabarin ka ni'ima da dausayi da kaza gasar sahabi gidan lahira ina ka gasar sahabi ya samu kusanci gurin Allah sama da kai gasar sahabi ya zama majalisa manzala sassala ke sa zaba ala kusuri bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nusum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim su tururuwa suke wajen kawai abada saboda inna ma hashtara min almu'minin amwalahum anfusahum bi anna lahum janna Allah ya sai rayuwarsu dan saboda ubangiji subhanahu wataala abinda zai aljanna sun san hajar Allah tsada gare ta ba wai kawai haka bane ba za ka miƙe kafa a ala inna sil'atan la ilaha hajar Allah tsadaddaci aljanna to labudda kuma aljanna sai sa ka sadaukantar da rayuwarka ka sadaukantar da dukiyarka ka sadaukan sai gaba ɗaya ka zama inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin to ka je ka ce to safai da suka fahimci wannan sai suke ta kokarin zagirewa don duk abu wanda yake na wannan to akan shi suke munafasa to in manzo ya san sai a masallaci ba za su ce ba ai wannan mata ishe mu mun kuma yau zaka ga wani kace mai azumin kaza sai ce kai mu ku bar mu na farillan ma dai ya ishe mu to mu ma iya da farillan kwana ga kaza sai ce to kai yanzu mu karhin ma sallar farillan ma su kwana balle wasu na filfili ina kake da damar wallahi ma abinci ka gani babu al'azani ba da zahabil waqti baban da yake nuna mana yin kiran sallah bayan lokaci ya tsaya ma'ana bayan kenan lokacin sallah matsalar wani uzuri ya hana ba musallaci ko muka manta ko barci ba musallaci ba asubahai da rana ta hoto gare gare Allah kiyaye to yanzu da za mu sallace ta kenan in za mu yi ta sai a kira sallah sai ya kama kuma ne ta in za mu yi jama'a ta ga kenan kiran sallah bai takaita ba kawai ana yin shi don gayyatarwa ba tun da ai makara muka yi ta ne mutane sun sallar sha'ira ce daga sha'ir na musulunci kiran sallah manzala ta sa hadithi na abu sa'id ya umarce shi kai kaɗai ma in kana gonar ka ko ka za ka yi kira in za ka yi sallah ka kira sallah kaga alkhairi abinda babu wani danya abu ko busasshe da zai ji sautin ka kana kiran sallah sai ya ma shaida ranar alkiyama na'am نعم ba zai iya yi ba saboda ba ma'abuta sababi ba ne kenan mutum ne ya sa kanshi kaga istikara shi ne sa kanshi wacce ma shi ne sa kanshi kenan wannan bayan sai dai wadda wani sababi ya faru na yi kamar aya ta faru kenan sallar wannan ka gani ka shigo masallaci sallar wannan ima gawa sallah kaga wannan shi ma kenan wani sababi ne na mi ya jayo kenan mutuwa ce mutum ya za mishi sallah kamar misali sujudi shukr kamar misali sujudi tilawa kaga duk waɗannan sujudodi ne to wannan duka kenan kana iya yin su a wannan saboda wani sababi ne da suna ha ha mutum wanda eh Hey. Hey, shi ma yana cikin wannan saboda dukkanin wanda ya zamanto ya samu gaibuba na fita daga hankali in dai ba lokacin sallar ya shigo ba matsala in azuwar ta zo to zai sallaci azuwar da la'asar in shi wani to amma bayan wannan dukkanin wanda bai cikin hankalin shi kenan abin ya gudana to wannan ita ba zai rama sau da haka wadda za a mashi in dai lokaci ya riga ya shiga to sai haka tsakanin amma bayan duk sallar da baka ci hayyacinka to wannan kenan mutum ba zai rama ta sai dai wadda ya farka kamar matsalar sai ya farka rana ta yi zawali to yanzu ka ga nan gurin wannan tsara zuci sai ya farka rana ba ta gama faɗa ba to in dai zai iya samun azzuwar da asar matsalan a ce zai samu raka'a kenan biyar to sai sallaci azhur ya sallaci al'asar in kuma raka'a hudu ce abin da ya tsaka to kuma sai sallaci al'asar ana bi qatada radiyallahu anhu qala sirna ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ba'd al-qawm law arrasta bina ya rasul allah قال أخاف أن تناموا عن الصلاة قال بلال أنا أوقظكم فاضطجعوا وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع هاجم الشمس فقال يا بلال أين ما قلت قال ألقيت علي نومة مثل ما ما ما ألقيت علي نومة مثلها قط قال إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وبيضت قام فصلى أنا أبي قتادة لك أبو قتادة رضي الله تعالى عنه قال يتسرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم mun yi tahiyar dare wani dare sirna a tsairu shine kenan tahiya wanda yake na dare sirna mun yi tafiya ma annabi sassan tare da nan sarsa lailatan wani dare daga dararen shine shekara ta bakwai dawowar manzala sarsanar daga khaiba kamar yadda ruwaya ta musulun hadisin da musulun ya fitar daga hadisin abu huraira allah ƙara yarda a gare shi a dawowar su ne da khaiba faƙala ba zurƙon sai wasu daga cikin mutane suka ce wasu suka ce sai na umar ne allah ƙara yarda a gare shi amma fi zubin hajar ya ce na ma'akaf ala tasmiyatu hadal qa'id ya ce ban tsayu ba na gano a cikin littattafan mu bahamat cewa wane ne wannan wanda ya faɗi wannan magana ne sai ce lau an rasta bina ya rasulallah ina ma da asabka ƙarshen dare ma mu ɗan yi wani rurrumin ƙarshen dare ma'ana mu ɗau huta a taris shine kenan matsayi da zai kwanta ƙarshen dare kenan ka kwanta ƙarshen dare don ka ɗan yi sama-saman barci haka sai ya zo a fuska ta bujiro da abu ma'ana ya rasu la damun yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafu an tanamu an salam ina jin tsoron kar ku kwanta tunda an gaji in kuma aka kwanta an gaji kuma ƙarshen dare awa biyu ta rage misali ƙarfi uku kaga aka kwanta kenan me dama an gaji kenan lokacin da barci ya fara damɗa jiki kuma lokacin lokacin sallah sanya asuba kaga hiri a wuce saboda haka kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aqaba an tanamu an salam dukkanin mutumin da ya san cewa dama ba zai iya tashi ba to gwada kakka yi barcin ka tsaya kai sallah kai ne ka ga ƙarhe uku ƙarhe uku da rai ba ka yi ba barci kai ƙarhe biyu ma ka san dole wa kawai in dai ka kwanta in ba mai tariyawa kirki ba aka samu ga zuciyarka ga jiki da son hutu ga shaidan yana daddaba ka ga sanyin asubahi ka sa ai da wahala da wahala saboda haka in kuwa kaga mutum yake nan sai zaman to an yi sakaki wanda kuma yana daga cin ka ba'iru sunu sake a wannan bangare a kafa an tanamu an sala ina jin tsoron ku yi barci daga sallah qala bilal sayyidina bilal Allah kare ra gare shi ladani na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka san su ladanai sun saba kenan shekara da shekaru bai makara to ganin cewa sai dogara abu tsami kenan aikin shi sau da haka sai sai da nabilal allah kare za a gare shi don kwaɗayin a haɗa abubuwa guda biyu ƙala bilalun ana ƙunƙuzo ku sai da nabilal ya ce ko ku kwanta ni na ta da ku kwatsa da ku sau da haka sai suka kwanta kowa kenan sai kwanta a lokacin kuma wasana da bilalun zaharahu ila rahilai sai da nabilal shi kuma bai kwanta ba sai jingina bayan shi haka a rahilati a sirrin taguwashi ko kuma a bayan kenan dabbashi wasa na da bilal zaro ila rahilati mana taguwa wanda yake sama ko kuma kenan madorin sirri na taguwashi wanda yake sama sai ya ji yiru kaga nan gurin akwai na abin da ka dan jingina haka da kujera abu na farko jingino ne kai kaga ba abin da ka jingina yana iya motsa yana iya kaza kenan ba wai kunci bane na barci da za ka jingina da cikin wani kaga zai wannan to sai jingina da taguwa shi ka leƙa ka ga misali taguwa wadda kowane lokaci tana iya zabura tana motsawa sai jingina akan taguwa shi ba gana ba tsawo aina kawai sai idan shi tarin jaye shi da barci radiyallahu ta'ala anhu fanama sai barci ya dauke shi fas sai kazan nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sassan sai farka wa qad tala hajibu shams kuma gudan rana shamaki na rana ya bayyana wannan yana nuna mana Allah subhanahu wataala yayi haka dan wata hikima ta kinan annabi sallallahu alaihi wasallam sunnan ta mana wani abu kuma mu san cewa cika sai Allah mu san girman iko Allah subhanahu wataala wanda la ta'khudhuhu sinatu wala nawm sannan kuma kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yace kaga annabi sallallahu alaihi wasallam suka kame shawara yayi ma ke ce akafu an tanamu an salat ina jin tsoron mutum barci daga sallah to kaga da shi kenan yanzu sai su bi wannan magana kin duk da babe ne na bujiro da abin suka zo to da Allah subhanahu wataala kuma ya nuna musu da sun sallama kawai da shi kenan sai sai kaza nabi sallallahu alaihi wasallam kada sala hajibu shamsu da Allah ba duniya bai zaba musu barci kuma yana daga duka tubobi na da adam abubuwa ne da suke na guri fa kana ya bilal aina ma qulta yace ya bilal aina ma qulta ina abin da ka hodi ne ka ga karantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamsasawa ta maki sallallahu alaihi wasallam ya bilal aina ma kunta kunta mana ina cika alƙawarin magana karka wadi an uku zukum ni zan farkar da ku ni zan farkar da ku manzo Allah sassa ya ga ni haka dan ya fadakar da shi a bisa kenan nisantar da'awar abu da ikirarin abu da kuma dogaro da kai da kuma kyautata tsammani ga kan mutum musamman ma a guraren da tana iya yiwa a ce nasara tana iya yiwa a rasa kar ka ɗauka kawai ɗari bisa ɗari kai kaye ka yi jinu a kan yardarka da kanka kaga sai na bilal ya yi jinu a bisa shi ya yarda da kanki kana samun kuma su biya muna irin wannan duk zai ce haɓa yau a shekara 20 ma ƙarni hudu ba ta mun ba ina ba a shekara 20 ma ka gani kawai ku yi barcinku ni na tada ku ni a shekara nan da shekara 20 ma ban yi kaza ba to kaga kana da tabbacin yau din saboda barci yana da wani abu wance yana barci wance yana barci wance yana barci kai ma dole ne kai ma zai zama to jikinka ya mutu ka shiga yi ka gani saboda al'arwahu junudun mujallada ka ga rayuka rundunoni ne abubuwan hadawa bayan da zai dare bai dauke ku a mota kawai ku yi ta sharara barci yana ta sharara muku gudu ka gani ko kuna tabarcin ku kawai shi idan shi biyu ka ga banna za yi yana ma wancan hira shi ma ya rangare wancan hira ya rangare wancan yana numfashi wanda yana numfashi to yanzu me zai biyo baya zuci shi ma koyi za ta yi da su bai an kara ba kawai shi ma barcin zai dauke shi tun da barci ake kawai tsaye a huta duka gaba daya to kaga rashin dogaro da kai saboda haka manzo Allah sallallahu ya ce ana yace ulqiyat nawmatan kina amma ulqiyat alayya nawmatun mithlu haqqatun yace da daya tunda nake ba a taba jefa mun barci ba irin wannan barcin yanda naji dadin barci da nauyin barci innan a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah qabada arwahakum Allah ne ya tambaye rayukan wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar Allah ya tawaffa al-anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha kaga Allah subhanahu wataala shine wanda yake karbar rayuka duka na bayi inna Allah qabada arwahakum Allah ne damki rayukan ku daga jikunan in Allah ga dama kana kwanci in ya dauke shi kenan ya ga dama mai doma da ya mai doma to kai addu'a alhamdulillah alladhi ahayana ba da ma amata na wa ilayhi nushi in kuma ka tashi da ihu ko da mai ka ko da abin nan kaga yanzu baka ba da godiyar wannan ba wanda kuma dama kalilan min ibadin shakur da yadda Allah subhanahu wataala ma bayi godiya ya ma bayi ni'ima kaga abin da ake so a gode ma nan ni'imar ni'ima kuma Allah yi ta ba gode ba sai Allah kwace ta dukkanin ni'ima yana daga abin da yake sabbabawa a amshe ta abin da yake jayowa rasa ni'ima rashin godiyar Allah subhanahu wataala kan ni'ima iya daga abin da yake sahiyar da ita to in Allah ya ni'ima ba gani ba to kuma sai Allah kwace kaga Allah ya mana wata ni'ima da a duniya ba kowa bai ma Allah ya mana ni'ima ta musulunci ni'ima ta imani mu dukanmu musulmi ne duk wanda ka gani ko ba fara gurbi ko wanda yake ba a bukatar shi ko ma musulmi ne ko mu musulmcin gadon shi ne ma muku ka gani kamar da Aisha take cewa wa qaddu din ana wa qaddu an abawayya din Muhammad wa huma alal islam mawjudan ka gani saboda haka tace na karbi addinin musulunci daga uyaye na to kaga mu ba wani bane musulmtar da mu ko kowa da ya tashi ma gidansu musulunci iyayen mu zama musulunci suka gani mu musulunci haka aka tashi akan shi to akwai ni'imar da ta kai ni'imar musulunci babu ni'imar da ta kai ni'imar musulunci Allah mana ni'ima ta amun aminci alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf aw lam yaraw anna ja'alnahu haraman aminan wa yataqattafu an-nas min hawlihim afa bil batil yu'minuna bi ni'mati llahi yakfurun Allah mana ni'ima ta aminci zaman lafiya masu kudin mu banki ma su kai kudi kawai mutum zai sai gidanka miliyan ɗari ya je gida ya lissa ko a cikin kufur ya hudu ya kaya baka kuma dillalin ma karshen ta barawo ne ka gani karshen ta dillalin ma barawo ne amma dillalin ya tura ba wani ya je gidan ya tsaci saboda aminci da ake ci ko ana shi a shi mai kuɗi ya shi a shi wacce ya shi a shi amma ka je gurin wanda ba musulmi ba ka gaya ake fama to ji wannan ni'imomin duk da Allah subhanahu wataala mana amma sai kai wani lokacin ba mu ga ni'imar sai muke ɗauko wani halayen da asali ba halayenmu ba ne an samu dukiya an samu mai an samu wane ne an samu mine ne duk inda gaga mutane duk zancensu da surutunsu a kan duniya da an yi handama da babakiyar an shiro wata dukiya ma ba taka ba kawai kaga mutum da kudin shi kama kai gaba shi ka yi ta ma mutum lissafin duna to kaga duk wani abubuwan muda ba mu san shi ba duka sai ka ga yau ka zo ka sha mai dala 55 ko 60 gobe ka ji a ce ma 120 ka sha ka ko gidan rediyo hanyar gidan rediyo ma ka sani balle ka je kana wani jaji hanyar gidan rediyo ma ba wanda ya damu to mu da bamu damu da wannan ba dan me za mu zo zuba mu sama kanmu damuwa akan wani abin duniya akan wane ne yayin kaza balle manzo Allah sallallahu ya gaya mana satagunu da ba'di athara za ku ga san kai bayana za ku haɗu da san kai wa murin tunkiruna da al'amuran da kuke inkarin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku dauki hakuri sau da haka abin kumiya ne duk musulmi sai dai mu gani da wasu kasashen wasu sun cire shugaban kasansu saboda gurasa wasu sun cire shugaban saboda yambo wasu sun cire kaza kuma ana ta bala'i to kaga irin wannan abubuwan duk mai imani bai zama to abin da zaka mai da shi abin da yake gaban idanka an yi kaza an yi kaza an yi kaza ko in kaji yan boko suna ta yaya kun bakin an ce wai an ce wai har ka zo kai ma yan lakwar suna kaza kai ma ka bi ai tai kai ku awa ka gani duk abin da ka ga ya zai kawai ka gaya ma Allah Allah ya sauƙaƙa maka Allah ce Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idha shi'ta sahla kai dan kasuwa ne an dora ma kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada abin da yake kawo ya dora ma in fudi fatan kudin ya lulluku din kaji ana zancen kaza ai babu ne shin in kana samun kudin masu yawa da a ce ka zamana da talauci ai yan ma arziki ya kaka in ga gidan yan ya zo shagon ka ai kana in baka da an zo ruwa ne ba a ruwa ne a a to a yi tuni da ya kamata ya kamata a yi tuni da dare ya wajen ruwan mai kamata cin mana ba saboda haka waɗannan ababe duka ya kamata ya zamanto mu al'umma ta musulunci ya zamanto muna sa masu katanmu dangana muna sa kyakkyawan fata kullum da ake cewa a dinga addu'a ta gari ga shugabanni wasu gani suke kamar wai in ana zancen abin ta farki na salafin salih akan addu'a ta gari gani suke kamar ko wani abin duniya ne ake nema wajen shugabanni Allah karya Allah ya kaza kai baka san wata ba sai bakar addu'a addu'a mara kyau duk in ka ga mutum yana mummuna addu'a ce shi ne cika da sharri sai ke aman sharri shi in mutum ya ɓaci kai addu'a Allah gyara shi sai bai kuma shikenan in mutum matsala ta samu kai addu'a Allah gyara sai mai kuma Allah subhanahu wataala shi yake gyarawa in kuma ka ga matsala wannan matsala ta faru ne da gare ka to zaman to mu shagaltu da addu'o'i na alkhairi da fata alkhairi da fata alkhairi ga kawunan mu fata alkhairi ga kasan mu kuma duk dan uwanka da ya shiga tsanani da matsala ka sa shi addu'a akwai gaba guda biyu wanda Allah saka ma malaman da suka taba da alkhairi sai duk malaman da suke maganganu da dokta sani hafizahullahu ta'ala da shek malik liya a lokutan da suke magana sun tabo gejin dan min ana zance ba a tuna shi ba zum da iyali su yanzu duk wannan zancen duniya ake amma su waɗancan ai rayukan su yana cikin hadari dan min su masu magana ba su zance a cin ukuwa imaniya mi take jaza ukuwa imaniya ina ce in dan uwanka ya shiga matsala me ya kamata kai ma ka yi kokarin sa shi cikin addu'ar Allah fidda shi kai gobe baka tunanin zaka iya hada cikin matsalar da zaka da wancan suka hada amma mafi yawa zaka ga duk masu magana ba su tuno janibin waɗancan rayuka wanda su suke cikin hadari wanda yake kowa zaman ta hadari sai dai a rinka zancen wani abin duniya da wani kaza yau in aka ce duniyar nan duk zaka ce in ka muke yau sai ne kuma ka gani sai ne kuma duk zancen da ake wazance abin an ce waye abin duniya an ce wa duk waje ne muke zance shi ne muke zance to Allah subhanahu wata'ala ya kare rayukan dukkanin wanda suke cikin halin kumci da kuma halin tsanani kuma wannan haƙƙi ne akan mu musu addu'a haƙƙi ne akan mu kamar isharar da Allah wani daga malamai tunda wasu za su a ayi addu'a Allah ba da kaza Allah gyara kaza kaza su zabra a samu abin duniya ayi addu'ar ba ba wai a samu abin duniya ba a addu'a bici ake yi akwai addu'ar cewa wancan da suke cikin matsala Allah hudo su ko su ana iya musu alƙalutu alƙalutun su ma ta yi mahimmanci ma akan alƙalutun abin nan wancan rayukan da su suke cikin haɗari su kin a musu su ma alƙalutun sannan ya alƙalutun ga ƙasa duka gaba ɗaya dama duk ana alƙalutu akan wannan amma alƙalutun ta janibi ɗaya ba ɗaya ba kuma mu addu'a mu da muke Allah haɗa kan shugabanni da da sojoji shugabanninmu ne ɓangaren tsaro su kuma wannan zuma wurin hula shugabanninmu ne saboda haka gaba ɗaya mu a aƙida ta salafus salih duka muke musu addu'a ba wai mu ware wancan ba mu ware wancan ko kuma mu zamanto ƴan kudadin can ya samu daɗi muna can akwai irin wannan wanda shi an samu yiwu zamanin shekul sarama ba an yi ba wasu da aka yi mulki ya suka koma a can ɓangaren kuma sai ta kwaɗi kuma shi kenan suka dawo wuri wuri akwai inda shi a yau mun yi wallahi wani lokaci na sauraron gida rediyo a kano haka wani malami yau gwamnatin wata gwamnati ta fadi a yau inda gwamnatin ta fadi sai ce mun mun tattare kayan mu ba za mu yi azumin shekara hudu ba mun mun koma wai shi ba zai adawa ba kenan su ba sun yi azumin shekara hudu wai ba sun yi adawa ba yanzu su sun dawo kenan gurin sabo gwamnati to in ma kai nufin ka wasu sun samu bari mu koma can to lamari yau ba haka ba saboda haka addu'ar mu akan wannan ne sannan kuma muna kyautata ma Allah tsammani yanda har yara kamar tsoro shige su ake tunanin kamar wai za ka hari wallahi da ɗaya ba mu tunanin irin wannan abu muna kyautata tsammanin mu gurin Allah muna da yakinan ubangi bai hada tsanani biyu kuma muna da yakinan tabbas yadda ake tunanin kasar za ta shiga ba za ta shiga ba kuma bi izinin layi addu'o'in da muke komi zai zo ɗan kawai za a ga komi ya faru babu wata matsala kawai kowa a gafarci juna kawai mai kuka ya kuka a sasanta wa juna wa allafa bai na kulubi lau an fakta ma fil ardi jami'an ma allafta bai walakin nan ma allafa bai na Allah subhanahu wa ta'ala hatsa tsakankanin zukatan magabatan mu gaba daya Allah saukar da aminci da zaman lafiya duk wanda ya shiga kumci a sababin wannan fitina Allah subhanahu wataala hujja shi Allah ya nisanta mana fitina daga kasan mu da dukkanin kasashen musulmi ya rabbal alamin Allah subhanahu wataala ya taimake mu albarkacin wannan ruwa da yake tsakana daga lokuta na ijaba muna tawassuli da wannan lokaci wanda Allah yake karba addu'a Allah subhanahu ta'ala ya karba mana dukkanin bukatun mai ji kokenmu da duk addu'o'in da al'umma musulmi take ya rabbal alamin Allahumma amina fi awqanina wa aslih wilata umurina Allahumma amina fi awqanina wa aslih wilata umurina Allahumma amina fi awqanina wa aslih wilata umurina Allahumma اللهم احفظنا واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم انزل علينا الامن والامان يا رب العالمين اللهم وهب صفوفنا يا رب العالمين وجمع كلمتنا يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم من ارادنا او اراد المسلمين او بلاد المسلمين بشر اللهم رد عليه كيده في نهره اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك